بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar alhamis ce da ta daidai da sha takwas ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da da da talatin biyu daidai da sha takwas ga watan agusta shekara ta dubu biyu da sha 2011 wannan shine kasar na ashirin da biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin tafsirin alkur'ani mai girma mai suna umdatu tafsir an alhafiz min kafirin allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba mun yi tafsirin suratul fatiha baki ɗayanta zuwa jiya aka kammala wannan tafsiri a inda muka ji malam ya mana gargaɗi dangane da biye wa yahudawa da nasara domin biye wa waɗannan mutane guda biyu biye wa mutane ne hallakakku waɗanda za su iya kai ka zuwa ga hallaka amma fa malam yana faɗin haka yana mai faɗakar da kai cewa asalin waɗannan mutanen 'ya'yan annabawa ne asalin waɗannan mutanen kuma mabiya annabawa ne amma da suka saki hanyar annabawa sai suka jawa kansu la'anta da fushin Allah muka ji inda Allah maɗaukakin sarki ya rinka yin Allah wadare da su yana cewa bi isa mashtarau bihi anfusahum Allah wadaren irin cinikin da suka yi wa kansu an yakfuru bima anzala Allah da suka kafirce wa Allah shine cinikin suka ɗauki imani suka ainihin miƙa sai suka amshi kafirci to Allah wadawan irin wannan ciniki su kafirce wa Allah menene ya kai su zuwa ga kafirci ba wai asalatin dan suna son kafirci ba sai Allah ya ce baryan kiyayya ce da hassada an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha wai dan menene Allah zai saukar da falalar shi ga wanda ya so su kawai abin da ba sa kauna shine abin da Allah yake kauna ba sa kaunar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi kuma Allah madaukakin sarki yana kaunar shi to kai yanzu kana kaunar Allah kana kaunar manzon Allah to su kuma ba sa kaunar Allah ba sa kaunar manzon Allah duk wanda kuma Allah yake kauna Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake hudda da shi su ba sa kaunar shi na haka za ka zo ka ji nan cikin tafsirin namu za mu kai cikin suratul baqara inda za su tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa cikin mala'iku wane ne Allah yake aiko maka sai annabi ya ce da su mala'ika jibril sai su ce ab ba ma kaunar shi sai Allah ya ce to man kana aduwwan lillahi wa jibril fa inna Allah aduwwan lil kafir wanda duk yake kin Allah yake kin mala'ika jibril to Allah makiyin kafiri ne waɗannan mutane ya kamata duk wani musulmi musamman a waɗannan zamunna da musulmi suka jarabtu da kwaikwayonsu a wajen sutura a wajen abinci a wajen aure a wajen ibada a wajen rayuwa kuma duk abin da ya kawo haka shine yahudawa da nasara a wannan zamani sun burge mutane ne wajen ilimin kimiyya da fasaha shi yasa ba kuma ta ba na zo muku da littafin ainihin wato doctor abin nan dr hukuri a inda yake cewa the crisis of western civilization mana sunan littafin kenan irin matsalolin da ke tattare da ci gaban yammacin duniya gaskiya ne sun ci gaba wajen kimiyya da fasaha da ilmomin zamani da kere-kere da haɓaka ta masana'antu mu ba za mu musu hasada ba wannan falala ce allah ya ba su amma wajen abin da ya shafi addini da tarbiyya da ɗabi'u na gari to su ɗin nan ground zero ba su da wata martaba kawai miskalar zarratin sai malam hudu yake cewa in ba ku manta ba cikin ɗan paragraf kaɗan da na karanto a littafin a lokacin yake cewa to tun da haka ne mu musulmi muna da kyakkyawan addini muna da kyawawan ɗabi'u muna da tarbiyya ta gari sai mu yi maintaining wannan matsayin ma'ana sai mu riƙe su abin da ya shafi kimiyya da fasaha da su kuma suke da shi sai mu ɗauko shi kenan sai mu mara sai ku ga mun fi kowa zama as'adun nasi mun fi kowa arziki a duniya ya zama ga ɗabi'u na gari ga ilimin kimiyya da fasaha amma yanzu ko digiri kuka tura yaro je yayo akan engineering medicine pharmacy law business admin accounting wane ne wane ne bayan kwana biyu sai kaga duk ya canza ya zo yana kyamakku yana ganin ku gidadawa ne malaman ku kansu bai waye ba amma kuma yana can yana wannan abin ran da duk ya mutu ba a kawo shi wurin waɗannan gidadawan limamai ne da malamai inda za su bore su ba za su yi mai sallar gaba ba za a rufe shi makabartar musulmi ba da kuma duk jaridu sai su ɗauka cewa an wulakanta musulmi amma kuma haka yake kyamarsu to ka dai ji irin yadda ta wanye tsakanin Allah maɗaukakin sarki da waɗannan bayin da suke da nashi ne amma da suka ƙi shi ka ji irin yadda yake cewa Allah wadaransu tur da su to kai kuma sai kai taka tsantsan sannan muka sake karanto wata aya da Allah maɗaukakin sarki ke cewa qul hal unabbi'ukum بشر من ذلك مثوبة عند الله ya ku musulmi kuna son in gaya muku wanda ya fi kowa mummunan matsayi a wurin Allah wanda ya fi kowa mummunan matsayi a wurin Allah shine man la'anahu Allah wanda Allah ya tsine wa albarka wa ghadiba alaihi Allah ya fushi da shi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir sannan a tarihi Allah ya taɓa mai da wasu birai wasu kuma aladai wa abada taghut ya koma kuma yana bauta at-taghut at-taghut shine duk abin da zai raba ka da Allah duk abin da zai raba ka da Allah to waɗannan mutanen Allah madaukakin sarki yayi shaidar waɗannan abubuwa a kansu na ɗaya akwai fushin Allah akan Yahudu da Nasara na biyu akwai ainihin wato azabar Allah madaukakin sarki ta la'anta na uku cikinsu Allah ya taɓa juya wasu sun zama birai wasu sun zama aladai sa'an nan kuma Allah da kanshi ya yi shaida a kan suna bautar tagut suna bautar malamansu suna bautar shugabanninsu suka koma har suna bautar cross suna bautar gumaka to sai Allah ya ce ula'ika sharrun makanan waɗannan su suka fi kowa mafi munin matsayi wa ballo an sawa'i sabil sun fi kowa bata daga duk wata hanya ta gari duk wani batacce to yana bayan yahudu da nasara ne yahudu da nasara su suka fi kowa bata sannan a wani wuri muka ji inda Allah yake cewa du'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam Allah ya tsine wa kafirai daga cikin bani isra'ila a bisa harshen annabi dawud da annabi isa dan maryam me ya ja Allah ya tsine waɗannan mutanen ka dubi irin wannan tsinuwa mai bugun kirji sai da ya haɗa su da sunan babansu tukuna kuma baban nan nasu annabin Allah ne ɗan annabin Allah jikan annabin Allah kuma mahaifin annabawan Allah amma ka ji da Allah ya tashi sai ce lu'inal lazina kafaru min bani isra'il daga cikin 'ya'yan annabi yaquba Allah ya tsine wa kafiran cikinsu a bisa harshen annabi Dawuda annabi Dawuda annabin Allah ne kamar yadda muka faɗi amma da ya zo cikinsu sai suka ce ƙarya yake yi suka ce tsohon soja ne kawai daga baya zo ya samu sarautar gargajiya shi yasa lokacin da surori suka sauka Allah yana yaban annabi Dawuda a Qur'ani sai malaman suka ce abin da Muhammadu ma ya zama shirme ya koma wai yana cewa wai Dawudu ni dawo da wai sarki wai annabi ne ai dawo da sarkin gargajiya ne kawai bayan ya gama aikin soja kawai ya samu sarautar gargajiya can kuma sai ga jawabi ya zo akan Sulaiman sai suka ce to abin da ya kwabe wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ce ai kuma Sulaiman kuma matsafi ne ai ai da tsafi ya mallaki halittu to haka suke ba su da ladabi ga kowane annabi annabin da suka ce sun yarda da shi shine wa shine Musa amma kowa ya je da ta wanye tsakanin su kullum gaya mai bakan magana suke habaici suke gaya mishi gatse annabi Isa dan Maryam kuwa shi suka fi kowa lalatawa cikin annabawa don cewa suka yi dan zina ne Allah yana cewa wa ummuhu siddiqa shi mutum ne kirkice mai gaskiya suna cewa ƙarya ne mazinaciya ce waɗannan su ne yahudawa jama'a to Allah ya tsine musu albarka zalika bima asau saboda saban Allah su yayi yawa wa kanu ya'taduna sannan sun kasance yan ta'adda ne Allah yake kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu duk wata barna da suka fara aikata to kuma ba za su bari ba ba za su hannu ba a yi juyin duniya su ce a ai an yi sakaci tun da suka fara to ba za su daina ba da dai ba su fara ba ne to da akwai yiwuwar su juwa aji amma yanzu sun riga sun fara to sai dai Allah ya musu abin da zai musu to yahudu kenan Allah ya ce la bi'sa ma kanu yaf'aluna Allah wadaran aikin da yahudawa suke aikatawa jama'a ku dubi Allah ya fara da bi'sa mashtarau ya ƙare da labbi isa ma kanu ya fa'aluna tsinuwa da tur da Allah wadarai duk ta tasa su gaba to yaushe ba yahudu zai yi albarka to idan shi bai yi albarka ba kai da kake musulmi ka cire wa kanka daraja ta musulunci kuma kana sha'awar shi za ka fi kowa lalacewa sau da haka jama'ar musulmi wajibi ne ku lura gaskiya ne mu tafi mu je mu yi karatu na boko saboda akwai alkhairai masu ɗimbin yawa wanda Allah ya zuba a ciki muka ce Allah ne ya zuba a ciki ba su suka zuba ba to amma kuma sharri ne garin karatu ɗin ka je ka ɗauko wata ɗabi'a su ko wata al'ada su a yau sai a ɗauke ka ba gidaje duk yadda kai karatun boko matuƙar yau baka bi al'adar su ba a rinka kyare ka a rinka wulakanta ka a nuna cewa ai kai baka ma siffanci da waɗanda suka yi karatu irin wannan ba amma fa bature da kan shi ya yarda cewa abubakar tafawa balewa ya yi karatun boko amma tun da kake baka taɓa ganin hoton abubakar tafawa balewa da coat ko da suit ko da necktie ko kuma ya yi aski irin na kafirai ko kuma ya aske gemu ba tun da kake abubakar tafawa balewa ko a hoto ka gan shi kamar shi ne limamin arafa amma su da kansu ne suka ce mishi the golden voice of africa mai makwalgaran zinari na afirka saboda in ya jiye yana jawabi turawa da kansu shuru suke yi sannan aka ɗauko maka jawabinsa abubakar ta fawa ɓalewa na mulkin kai minti biyar kawai ya yi amma a cikin minti biyar ya samarizing duk abin da ake so a faɗi yace kawai su tafi su ba mu wuri aiki muke so su ban mu yi wa jama'an mu aiki su ne 'yan takara na farko na najeriya da suka fito suka yi takara suna roƙon 'yan najeriya su saka musu ƙuri'a da aka saka musu suka gama cinye wannan zango da suka zo za su tazarce ba neman sulhu suka yi ta yi da jama'a ba ba bi suka yi suna ta raba kuɗi da daddare ba ta fawa ɓalewa da kanshi ka tafi rediyo najeriya kaduna su ɗauko maka cikin archives ɗinsu da aka da ya zo kamfen sai ce ya ku 'yan najeriya ku zaɓe mu saboda duk alkawarin da muka yi muku a baya mun cika kawai sai kauce shi ke ba a daidan surutu ka je an kai minti arba'in ana surutu ne ake cewa ƙarya ake fari kai ya ku 'yan najeriya ku zaɓe mu mu ne muka yi muku alkawari shekaru kaza da suka wuce muka cika don haka ku zaɓe mu yanzu ba sai an sake yin alkawari ba don kowa ya san mu waɗannan su ne su abubakar ta fawa ɓalewa ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya gafarta musu malam yace faslun faslun ga wani fasli wato wata gaba ce wanda za a tsaya a baka tattaunawa a takaice wadda aka yi a baya duk karatuttukan da muka yi a baya da tafsirai da jawabai da muka yi gashi malam zai dunkula maka a cikin jawabai takaitattu yace ishtamalat hadhihi suratul karima wa hiya sab'u ayatin على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا wannan sura mai girma tare da cewa ayoyi bakwai ce rak amma kuma ta tattaro godiya ga Allah da girmama Allah da yabon Allah ta hanyar ambatan kyawawan sunaye waɗanda suka lazimci siffofin shi maɗaukaka wa ala zikirin ma'ad sannan wannan sura duk da takaitawarta sai da ta magana dangane da makoma dan adam wa huwa yawmuddin shine ranar sakamako wa ala irshadi abidahu wa ala irshadihi abidahu da kuma irin shiriyar da Allah madaukakin sarki yake yi wa bayin shi Allah yana koya wa bayin shi yana shiryar da su ila su'alihi zuwa ga yadda za su roƙe shi kaji a cikin wannan sura in ka koma ka saurari kasusuwan baya mun yi magana dangane da yadda ake addu'a duk wannan sura ce ta koya mana wattabarru'i ilaihi da kankan da kai kamar da kanka ba kowa ba a gaban Allah wattabarru'u min haulihi da kuma na min haulihim ko wa quwwatihim da kuma ainihin wato barranta daga duk wata dabara tasu da ƙarfi nasu a cikin wannan sura Allah ya nuna mana duk abin da ka tunkara ka nuna wa Allah baka da wata dabara baka da wani ƙarfi komai yana wurin Allah wa ila ikhlasil ibadati lahu sannan a cikin wannan sura mun koyi tsarkake ibada ga Allah maɗaukakin sarki wa tauhidihi da kuma kaɗaita Allah bil uluhiyya ta hanyar yadda da cewa Allah ɗaya ne tabaraka wa ta'ala Allah guda ɗaya ne mai albarka da ɗaukaka wannan sura ta koya mana haka wa tanazzulu an yakuna ko an yakuna lahu sharikun wa tanazzaha an yakuna lahu sharikun wannan sura ita ta nuna mana tsarkakuwar Allah daga kasantuwar Allah ya zama yana da wani abokin tarayya au nazir ko wani wanda yake kama da shi ko matsayin su daya au mumasil ko wani wanda yake iya kwaikwayon shi wannan sura ta nuna mana Allah madaukakin sarki bai da abokin tarayya Allah madaukakin sarki ba shi da wani wanda suke matsayin su daya Allah bai da wani wanda ya iya kwaikwayon shi duk wannan sura ta nuna mana haka jama'a mun fahimci wannan shi yasa a jiya bayanan da na fara suna da muhimmanci jama'a kowa fa hankalin shi ya bayu wannan da'awa da ta zo cikin najeriya suna yawo cikin universities da tertiary institutions fces da sauransu a zo da sunan wai addinin musulunci a ce muku wai an zo ne ana son a nuna maka yadda za ka iya zama da kiristoci lafiya da yahudawa lafiya da wane ne sai a zo da limami da katon rauni da katuwar alkyabba ya aje kasumba da saje yana rungumin fasto ana ɗaukan su hoto wai ana cewa wai interfaith ma'ana wai addinin musulunci da addinin kirista wai akwai inda suke haɗuwa wuri mafi muhimmanci da ya kamata su haɗu nan ne kuma suka rabu shi ne wurin Allah wurin yadda da Allah da a ce addinin kirista ya yadda Allah ɗaya ne musulunci ya yadda Allah ɗaya ne amma ina ake batarnaka shine yaya za a yi sallah ya za a yi azumi ya zama wannan nashi ya saba wannan ya ce watan kaza wannan ya ce salloli biyar ne wannan ya ce salloli biyu ne to da abu ne mai yiwuwa a haɗa waɗannan mutanen amma tun da ya zama wannan yana da aƙida ta cewa Allah ɗaya wannan yana da aƙida ta cewa Allah uku to jama'a an riga an rabu saboda haka aƙida ta interfaith aƙida ce kwangila ce ta america kuma musulmi su ne za su yi asara daga ciki domin wanda ya yadda Allah uku ne in ya dawo ya yadda Allah ɗaya ne ya ci gaba kun fahimta wanda ya yadda ma'ana idan kirista da ya ce Allah uku ne in ya dawo ya yadda cewa Allah ɗaya ne ya ci gaba idan musulmi da ya yadda Allah ɗaya ne in ya dawo ya ce Allah uku ne shi kuma ya lalace saboda haka wannan tafiyar musulmi take hari ta lalata abin da ba a so wai shi ne wai mu daina ce musu kafirai waje a ce musu abokan zama haka wani yaje rubuta littafi fa yana karewa wai a daina ce musu kafirai to yanzu a za a yi da waɗannan ayoyin da Allah ya ce lu'inan lazina kafaru qul ya ayyuhal kafiruna ود الذين كفروا من أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء دي من آيين دا الله مدعوك كنسر كي يبين سو كافرين يا ذاني دا آيين تو أكيدا تفرقو تأكيدا انتفيت شين يوم دينا چه مسو كافرين شين أكا ساموني ببما لم يربط ربي قوانتا هنا چه مش نعم إنهم كفار يا دكتور ya kai farfesa to waɗannan kafirai ne don bayan da za ka iya canza ayoyin Allah Allah ya kira su kafirai don haka kafirai ne duk yadda za ka ce a kira su abokan zama ana buɗe ƙur'ani kuma za a ga ƙur'ani ya kira su kafirai to kenan yanzu ana lazimta mana idan za mu shiga cikin interfaith sai mu aje ƙur'ani mu aje hadisai littattafan fiqh duwa aje su domin waɗannan gaba ɗaya sun ambace su da cewa kafirai ne to duk wannan ajandodi ne na a zo a haɗe kanku in aka haɗe kanku shikenan ƙarshe wai sai a ce aƙida ce ta globalization aƙida ce ta international world order wai ana son ne duk duniya yanzu addini ɗaya ne duk duniya al'adu ɗaya siyasa ɗaya yanayin rayuwa iri ɗaya saboda haka duk duniya so ake a dawo a bi wani addini ƙwaya ɗaya ya zama babu karo tsakanin addinai duk duniya so suke zama nau'in siyasa iri ɗaya ce ita ce democratic system of governance abin da suke so kenan to kuma kai ka dubi irin demokuraɗiyyar fa ita ce wannan a murɗe zaɓe ya kuma sai a ce ita ce demokuraɗiyyar ku dubi bawan Allah ne yana zaune lafiya lau haka sidan sun ɗebe shi sun saka shi cikin garami farfesa jega ɗazu-ɗazun nan ƙarfe uku suka nuna shi a tashar AIT makon da ya wuce sun kai shi Ingila wata Trinity College an je an kai shi an yi celebration makarantar Allah uku sunan makarantar kenan Trinity College an kai shi an yi mishi biki to ya yi abu mai kyau fa duk kafirai ne kewaye da shi Yahudawa da Nasara ɗazu-ɗazun nan suka nuna a tashar AIT wannan ita ce demokuraɗiyyar shi ne system of governance da suke so sannan aka koma social aspect of life so ake kowa ya koma yana sa kaya irin nasu kowa ya koma yana cin abinci irin nasu aure in aka tashi yin aure so suke a koma ana aure irin nasu sannan sai ɓangaren tattali so suke duk wata harka da za ka yi sai ka ci riba sai ka ci haram sai ya zama akwai corruption idan ka tashi ɗaukar sakatare a ofis ɗinka sai a ce don menene ba za ka samu sanɓaleliyar yarinya mai wushi yawar da za ta rinka wa baƙi maraba tana rungumar su suna sha'awa ana exchanging wayoyi ya za ka je ka ɗauki wani ƙato ka ajiye a ofis yana miƙe maka ƙafa yana girman kai ina son ku gane wannan jama'a duk wanda ya karanta MIS ko BIS Business Information Systems management information system abin da za su zo suna faɗa maka kenan za ka ga ana kashe maka gwiwa ne game da duk wata harka ta mutunci haka ka duba tun da aka haife ka 70s 80s wane ne kake ganin ana talla joy joy girl sabulin joy da wata yarinya sanfaleliya kuma har yanzu tallan ake dawa da budurwa amma waccan tun da ta tsufa an canza wata haka waɗannan su ne abubuwan da suke so su kawo mana a cikin rayuwa to shi yasa kullum Allah maɗaukakin sarki da farko sai ya nuna mana cewa su kafirai ne wannan sai ce kan mu kwaikwayo su domin ka gane laifi mafi girma da suka yi wa Allah shine kafircewa Allah da suka yi to lallai dai Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan sura mun ji inda ya tsarkaku ba shi da ainihin abokin tarayya ba shi da wanda yake matsayin shi ɗaya da shi ba wanda yake iya kwaikwayon Allah wa ila su'alihim iyahul hidaya sannan wannan sura ta koya wa bayi yadda za su rinka roƙon Allah ya shiryar da su ila siratul mustaqim zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya wa huwa dinul qawim wannan addini shine mai kima addinin musulunci shi kadai ne addini mai kima jama'a duk wani addini ba shi da kima ya riga ya lalace ya riga ya rikice saboda rikici na farko shine littafin ya rikice to duk sanda ya zama guide ɗinka manual ɗinka ya rikice to dole ne kai ma ka rikice shine kai makaho ne sai ya zama ɗan jagoran kama ya zama makaho nan dole ne duk inda ya fada ka afka to addinin musulunci jama'a shine tsayayyen addini Allah ya ce wa zalika dinul qayyima sannan wa tasbituhum alaihi da kuma su roƙi Allah Allah ya tabbatar da su akan wannan addini hatta yufdiya bihim zalika ila jawazi sirat yin wannan addu'a da aka koya wa musulmi su ta addu'a suna cewa ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim suna roƙon Allah ya tabbatar da su akan wannan hanya ne yadda ita wannan hanya za ta iya tunkuɗa su har ta kai su zuwa ga tsallake siraɗi alhissi siraɗi na gaske wanda ake iya gani yawmar kiyama a ranar alkiyama wanda ya tsaya akan siratal mustaqim a nan to a ranar lahira akwai wata gada akan wutar jahannama gadar take amma kuma ƙarshen ta shine kofar aljanna idan ka haya wannan gada siratal mustaqim ta lahira to dalili ne akan anan duniya kana siratul mustaqim idan ka kasa hayyata to dalili ne anan duniya ba siratul mustaqim kake ba malam yake cewa al-mufdi bihim ila jannatin na'im wadda ita wannan gada mai suna siradi ita kuma ita ce za ta kai su zuwa ga aljannatai na ni'ima fi jiwarin nabiyina su zauna tare da annabawa wa siddiqina da mutanen kirki masu gaskiya wa shuhada da waɗanda suka samu darajar shahada wa salihina da bayin Allah na gari Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu tare da waɗannan to bayan da malam ya gama wannan sharar fage sai kuma ya ce واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة har yau wannan sura ta tattaro kwaɗaitarwa dangane da ayyuka na gari liyakunu ma'a ahliha yawmal qiyama domin yin ayyuka na gari shine zai sa a ranar alkiyama bayan Allah su zama tare da bayan Allah na gari irinsu wata haziru min masalikin batil wannan sura a cikinta mun ji tsoratarwa game da bin hanyoyi na ƙarya da ɓarna لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة domin kada a tashe su tare da masu bin waɗannan ɓatattun hanyoyi a ranar alkiyama wato surar tana kwaɗaitar da kai ka yi ayyuka na gari don ka tashi da mutane na gari surar tana tsoratar da kai dangane da ka guji hanyoyin ɓarna don kar ka tashi da maɓarnatan mutane a ranar alkiyama suwaye maɓarnata malam ya ce wa humul maghdubu alaihim su ne waɗanda Allah ya fushi da su wa da kuma batattu wa ma ahsana ma jaa isnadul in'ami ilaihi fi qawlihi ta'ala malam yace menene yayi kyau dangane da danganta ni'ima ga Allah madaukakin sarki cewa siratal ladina an'amta alaihim kaga wajen ni'ima sai aka danganta ga Allah Allah ka ɗora mu hanyar waɗanda kai yi wa ni'ima wato Allah ne yayi ni'ima kenan to kaga an danganta ni'ima ga Allah alheri ce wa hazful fa'il fil ghadab amma da aka je wajen fushin Allah fa anan kuma sai aka share sunan Allah fi qaulihi ghairil maghdubi alaihim sai aka ce karka dora mu akan hanyar waɗanda waɗanda aka yi fushi da su haka karatun yake cewa waɗanda aka yi fushi da su da ita nan fushi ne ba a danganta ga Allah ba amma ni'ima fa sai aka ce ka ɗora mu kan hanyar waɗanda ka yi wa ni'ima to haka ake a ladabin magana sai ka ce mai martaba sarki gashi can yana sallah amma ya tafi kashi fa sai a ce to ɗan jira mai martaba yana zuwa ba a cewa mai martaba yana kashi amma ƙarya ne ba ƙarya ba ne ko kun fahimta jama'a to in ya zama sarki ma ba fada yana ladabi baya danganta mugun abu gare shi to ina Allah madaukakin sarki don haka kaga a cikin wannan sura an koya mana yadda ake ladabi a gaban Allah ya Allah ka saka mu hanyar waɗanda kai wa ni'ima da yake kaga alheri ne sai aka ce waɗanda kai wa amma ɓatarwar ma ai a hannun Allah ne amma kaga da aka tashi aka ce banda waɗanda aka yi fushi da su madadin a ce banda waɗanda ka yi fushi da su na fata an gane sai ce wa in kana huwal fa'ilu li zalika fil haqiqa ko da yake a haƙiƙanin al'amari ai Allah ne ya fushi da su din kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce alam tara ila alladhina tawallaw qauman shin baka ga waɗanda suke nuna kauna ga wasu mutane ba ghadiba Allahu alaihim mutanen da Allah ya fushi da su kaga shi Allah ne ya fushi da waɗannan mutanen Yahudu amma kaga anan sai kaga an tsarkake baki daga faɗin haka wa kadhalika isnadu dalali ila man qama bihi haka nan da aka tashi danganta bata sai aka danganta batar ga waɗanda suka bata din wa in kana huwa allazi aballahum biqadrihi tare da cewa fa Allah shine ya batar da su da kudrashi amma kuma sai ba a ce ya Allah ka raba mu da hanyar waɗanda ka ɓatar ba sai aka ce ya Allah ka haɗa ka raba mu da hanyar waɗanda suka ɓata sai aka danganta ɓatar gare su kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce a wani wuri man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wanda Allah ya shiryar shi ne shiryayye wa man yudlil wanda ku Allah ya ɓatar fa falan tajida lahu waliyyan murshida ba za ka samun mishi wani masoyi ne shi yadda shi ba kaga a nan karara Allah ya tabbatar da cewa shiriya ta shi ce kuma ma bata shi yake batarwa amma da ka zo wancan wuri da yake addu'a ne sai ka kawar da magana bata dangane da Allah madaukakin sarki wa qala a wani wuri Allah yake cewa wa man yudlilillahu fala hadiya wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɓatar to babu mai shiryar da shi wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun kuma haka Allah zai bar su a cikin karkacewarsu suna tafa gamniya ila ghairi zalika malam yace da dai waɗansu min al-ayati dalla ala annahu subhanahu huwa al-munfarid bil hidayati wal balal dama dai waɗansu ayoyi banda waɗannan waɗanda ke nunin cewa Allah mai tsarki da ɗaukaka shi kaɗai ne ya kaɗaitu wajen shiryawa da ɓatarwa wanda ka gan shi ya shiru daga Allah ne wanda ka gan shi ya bata daga Allah ne amma a babin ladabi ba a so ka ce Allah yana batarwa sai ka ce Allah yana shiryarwa mutane kuma suna bata to haka ake a ladabi ina fata an gane la kamata qulul firqatul qadariyya malam yace to kaji wannan aqida ita ce daidai ba kamar yadda wata kungiya da ake kira qadariyya suke cewa ba wa man hadha hadwahum da waɗanda suke bin tafarkin su من أن العباد هم الذين يختارون ذلك su kadariya cewa suke bayi su suka zaba wa kansu in ka bata sai su ce kai kaɓar da kanka ba Allah bane ba su yadda cewa Allah maɗaukakin sarki daga cikin ƙaddarar shi yana da mummuna ba shi yasa ake ce musu kadariya wato suna musun ƙaddara ko kun fahimta idan aka ce alheri sai su ce Allah ne yayi naka ce sharri ne fa sai su ce kai da ka aikata kai ka halicci abinka don haka aƙidar su mahalicci biyu ne Allah na halitta alheri masu aikata sharri kuma sai su ce su suke halitta sharri to wannan aƙida ta su ita ta sa annabi ya kira su majusul umma ya kira su majusawa wannan al'umma saboda majusawa sun yarda cewa Allah biyu ne suna cewa akwai allan alheri akwai allan sharri akwai allan haske akwai na duhu to su ma kadariya suna cewa alheri allah ne yayi sharri kuma bayi suke yi to allah kuma yana cewa la tattakhidu ilahayn ismaini kada ku ce allah biyu ne inna ma huwa ilahun wahidun allah ɗaya ne to wannan aqidar tasu waɗannan kadariyawa ku kiyaye fa ba ƙadirawa ba ƙadariya su waɗannan tun zamanin sahabbai suka fara bayyana in ka karanta hadisin farko a cikin kitabul imani a cikin sahihu muslim suka fara bayyana a ƙasar basra ta iraki suna cewa ƙaddara ƙarya ne duk abin da ka ga Allah maɗaukakin sarki ya yi to na alheri ne ya yi na sharri kuwa bayan shi ne masharranta suke yi suka dawo wannan karatu nasu da wannan aƙida ta su ta kai ta komo har sai suka dawo kuma suna cewa Allah bai san abin da za a yi gobe ba Allah bai san abin da za a yi anjima ba Allah bai san abin da bayi za su aikata ba to shine sai wasu ɗaliban ilimi cikin tabi'ai sai suka tashi sai suka ce to wannan rikici ba mu taɓa jin shi ba don haka bari mu nemi malaman sahabbai su bayyana mana me mafita suka kada suka raya ba wani sahabi lokacin duk iraki sai suka ce to abin da za su yi bari su tafi aikin hajji in Allah ya taimake su ya hada su da wani babban malami suna zuwa aikin hajji ko sai ga Abdullahi dan Umar sai suka ce mishi to Allah gafarta malam wasu mutane ne suka fito a garin mu suna cewa kaddara ƙarya ce Allah bai da kaddara Allah bai san me za a yi gobe ba to shine muke neman malamai irin ku ku yi mana bayani sai ce to ka koma in kuka koma kuka haɗu da waɗannan mutane to ku ce ni ba ni ba su su ma kuma ba su ba ni ya ce wallahi mutum ba zai zama mumini ba har sai ya yi imani da ƙaddara Allah a nan ne sai ya ce baba na umar ya karantar da ni hadisi ya ce wata rana suna zaune sai ga wani baƙo ya ɓullo ba su san daga inda yake ba ga fararen tufafi ga gashin shi baki sitik babu gajiyar tafiya a jikin shi ya zo zauna ya wa annabi tambaya wannan hadisi da kai dan islamiya ka sani hadisi na biyu kenan ko a cikin arba'un hadisa to shine hadisin farko a cikin sahihu muslim kitabul iman ƙarshe a cikin hadisin sai muka ji wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharri sai ka yarda da kaddara duk abin da ya same ka ko ya samu wani sai ka yarda cewa daga Allah ne amma Allah yana da sababin da abubuwa suke faruwa to sababin baya sa a ɗauke asalin abin daga Allah ko kun fahimta jama'a wani sai ya ɗauki jalin naira dubu biyar ya baka sakamakon haka sai ka waye gari ka zama miloniya to waye ya azurta ka Allah amma wa ta hanyar wa ta hanyar wani to ba za a ce wani ne ya azurta ka ba a Allah ne ina fata an gane to idan kun fahimci wannan jama'a waɗannan mutane masu wannan mugunya aƙida su gaba ɗaya suna cewa duk abin da ka gabawa ya aikata na sharri shi yawa kanshi wa yahtajuna ala bid'atihim bi mutashabihin min alquran sai su ɗibo ayoyi na alqur'ani suna kafa hujja da su waɗanda ma'anarsu ba haka take ba sai su jirkita ma'anar sai su ce wannan aya ita ce hujjarsu wa yatrukuna ma yakunu fihi sarihan fi radd alaihim amma ayoyin da suke zuwa suna bayani karara sai su ki ɗauko su su hujja da su saboda waɗannan ayoyin za su zama raddi ne gare su malam ya ce wa haza halu ahabul ahalul balal wannan dama ita ce ɗabi'ar ɓatattun mutane sai su rinka ɗibo ayoyin qur'ani suna jirkita su ayoyin da suke kuma kai tsaye sai su rinka kawar da su ba sa ɗibo su wal mutanen da suka karkace ɗabi'a su kenan wa qad warada fil hadisi sahihi yace hakika jawabi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ingantaccen hadisi annabi yace idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu idan kuka ga waɗanda suke ɗibo ayoyi don su kawo rikici a cikin alqur'ani fa ulaika alladhina sammallahu waɗannan su ne Allah ya ambata a cikin alqur'ani fahadharuhum don haka sai ku taka tsantsan akwai mutane da suke ɗibo ayoyi sai su rinka karkatar da ma'anarsu suna lankwasa ma'anar suna bankara su manzo Allah yace in ko da waɗannan mutane ku rinka kauce musu su ne Allah ya tsoratar dangane da su a cikin alkur'ani wannan hadisi sahihi ne yana nan cikin sahihul bukhari da muslim haka nan kuma ya zo a cikin littafin sahihu na ibnu hibban ya'ani fi qaulihi ta'ala to wace aya ce manzon Allah yake cewa su ne Allah ya ambata a Qur'ani wace aya ce malai yace ayar da Allah yake cewa fa amman ladina fi qulubihim zaygun waɗanda suke da karkata a cikin zuciyarsu ko eh fayattabi'una ma tashabaha minhu sai su rinka ɗibo ayoyi na alqur'ani waɗanda suke rikita su sai su rikita ayoyin wato ba ayoyin ne suke da rikici ba fa a'a su ne za su rikita ayoyin daidai da irin abin da suke so sai su ce to wannan aya ce hujjarsu yanzu ku duba ko kun san cewa yau kiristocin najeriya sun haɗa kai wai akan su daina kiran mu masallata ai su daina kiran mu musulmi sai dai su kira mu masallata ba sa kiran mu musulmi sai dai su ce masallata sai suka ce saboda masallata ai musulmi ne waye musulmi wanda ya sallama Allah sai su ce ai su ma sun sallama sai su ce a kira mu masallata to kai in suka kira ka masallaci sai ka ga a ai haka ne a a akwai abin da suke nufi in suka ce ma masallaci ka yadda suka ce sai su ce to Allah ya ce fa wailil lil musallina azaba ta tabbata ga masallata sai sun jira ka ka yadda kai masallaci ne eh sai su ce to azaba ta tabbata ga masallata littafin ku ne ya fadi to zai yi qur'ani ya zai ce ayi sallah kuma ya ce masallata azaba ta tabbata gare su to kaga ba qur'ani ba wani rikici ne suka dauko suka sa abinda Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa yake azaba ta tabbata ga masallatan da ke wasa da sallah to yanzu kaga wannan ayar madadin kirista ya hujja da ita ya dankara maka ita ba in ya natsu sai ka ce to ai wannan ayar tana cewa me sallah da ke wasa da sallah zai shiga azaba balle kai da baka yi ka shiga uku me wasa da sallah ya shiga uku balle kai da baka yi wannan yana yi amma yana wasa ya shiga uku balle kai to kaga asalin ayar daidai ce amma sai kawo rikici a kanta domin ayar ta zo da definite article ne abinda Allah yake cewa fawailul lil musallina the worshippers an yi identifying ɗinsu with a specific siffofi an ware su an ce azaba ta tabbata ga masallatan da allahinahum an salatihi sahuna masallatan da ke sakaci suke wasa da sallah sai a ce su aka ce a yi wa azaba na haka sai a ce kana da aboki musulmi sai ce eh yaya in aka kira sallah yana tashi yana yin sallah ko ko yana dakewa ku ci gaba da hira sai ce a ci gaba muke da hirar mu sai ce to kaga wannan abokin naka zai sha azaba irin su ne ake cewa to in ya zama mai wasa da sallah zai sha azaba ina kuma wanda gaba ɗaya baya yin ta to ire-iren waɗannan ayoyin jama'a su ne Allah yake cewa fayattabi'una ma tashabaha sai su rinka bin ayoyin da za su bi su rikita su sai su rikita ayoyin sai su ce maka magana Allah kenan shi yasa dole ne musulmi ku kware game da alkur'ani in ba haka ba su suna da wasu mutane na musamman da suke kiransu orientalist musamman ake aje su tun suna yara ake koyar da su addinin musulunci a rikice don su rinka shiga suna rikita musulmi muna nan da ainihin series na lacca a abuja da wasu garuruka da muka bi muka rinka ɗaukowa ni da kaina na sa kamera lokacin 1997 ko 98 muka bi wani da ya musulunta a bauchi sunan shi ya haya ya ce har ƙasar iraki aka ɗauke su aka kai su tun daga bauchi aka kai su iraki suka je suka bi larabci mai kyau suka samo bible na larabci sai su zo sai su yi rawani su sanya manya-manyan riguna sai su shiga ƙauyukan musulmi jahilai sai su musu su malamai ne na musulunci amma bible suke rike da shi na larabci sai a ce ga malami ya zo zai tafsiri sai a jawo bible da larabci sai su zo suna fassarawa ya ce da haka sun kafirtar da musulmi da yawa to ire-iren waɗannan su ne orientalist waɗanda bai san addinin kirista irin yadda aka sa shi ya zauna ya san addinin musulunci ba to ya sai suke ɗaukar irin haka ne su ahmad dudant su hussein madera ba sun cewa waɗannan sun zauna ne sun san abin da gaske ba kuma ba sun san shi ne don su mishi makirci ba su ko suna ƙoƙarin su san addinin musulunci ne don su rikita ka kai musulmi shi yasa idan kana zaune a shagon ka wani kirista ya zo ya same ka ya ce ya zo maka wa'azi ne sai ka ce a'a ni ina da addini na da na riga na kama don haka bana bukatar wa'azinka idan ya ce ya zo ne ku yi muƙabala sai ka ce a'a ya ce ai ni ka gan da ɗan tireda ne ko ya duka nake siyarwa ko attarugu nake siyarwa da tattasai je ka ka samu malamai su ne suke harkar karatu a musulunci ka je ku tattauna ai akwai zalunci shi yana harkar karatu kai kana sai da tumatiri da attarugu ya zai same ka ai kaga ba ku da competency ba ku da cancantar ku tattauna ba sai zai samu mai karatu irin shi to kuma lallai ne a cikin musulmi a samu waɗanda za su iya wakilta addinin musulunci idan aka buɗe bible ya zama za su iya jawabi domin a majalisar manzon Allah an samu sallallahu alaihi wa sallam da suka zo suka zuƙa wa annabi ƙarya game da littafinsu sai manzo Allah ya ce ina Abdullahi dan Salam ya ce matso yace dubi abin da suke cewa wani shaidani an jawo aya sai danne digon jin karami الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجهما haka ayar ta ce domin babul ɗinsu da larabci ne a zamanin annabi kiristoci da yahuda madina da aka jawo aya mazinaci namiji da mace a jefe su sai ya danne digon jin karami ɗin farjuhu sai ta zama farhamu sai a kyale su sai manzo Allah ya ce wannan sahabi leƙo wanda muka kawo tarihin shi jiya ku ne dama malamai a cikin abin yaya abin yake sai ce kai daga yatsanka ce gantaka ce duk mun santa mu ma haka muka yi ta ba su suka musulunta ba duk sun san shi gantakar dage yatsan shi yana daga sai aka jawo aya sai ga aya rangadadau tana cewa a jefe su sai manzo Allah ya ce to kun ji karatun da littafin ku ya ce sun kama namiji da mace ne cikinsu suna zina sai suka ce wai aje a yi wa muhammadu izgilanci masu hankali suka ce kun san fa mutumin nan mun san gaskiya yake faɗi kar fa mu je mu tsogalo shi suka ce sai an je aje sai an je an ƙure shi da aka je muhammadu mutane biyu sun yi zina cikin mu me karatun ka yace sai ce a to ku zo da littafin ku to sai masu hankali suka fara cewa to kun gani ko kun ga zai tona mana asiri sai da mun suka ce aje in aka je yana iya ka sa yatsan ka ka dakile jin karami din da aka je sai ya sa yatsan shi ana karanta aya sai annabi ya ji karatun bai yi saiti ba sai ce wa abdullahi dan salamin matso kai ma tsohon bishop ne da ya zo shi kenan sai ce kai daga yatsan ka ya san kan shigantakar ko kun fahimta da yau daga yatsan ka ana jan aya sai aka ji karatu ya fito sai annabi ya ce aje a jefe su sai suka ce to kun gani sai da muka ce ka kuje wurin shi to a cikin addinin musulunci ana son a samu wasu waɗanda za su kware dangane da comparative studies ku karanta littafin su ku karanta namu amma da sharadi sai in ka san addinin musulunci yanzu Ahmad Dudan ya kware game da addinin musulunci Malam Husainu Mabera a Sokoto malami ne na addinin musulunci in ya balle maka da tafsiri ko hadisi sai kuma ka ce ba shi bane idan ya rikice maka da Bible da waƙoƙi yana rufe ido yana faffaka sai kuma ka ce sabon abin tsohon bishop ne to haka ake so ya zama nan ɗin kun kware can ɗin kun kware amma ya zama kirista ya zo ya kawo muku ruɗani game da addinin ku ko kuma ya zo ya kawo muku rudani a cikin littafin shi ya kakkaɓa shi ya tashi ya tafi a'a gayya suka yi daga najran kudancin saudiya lokacin nan duk kiristoci ne suka yi gayya aka je aka samo evangelist pastoci reverend fathers bishop suka taho kusan su ɗari da wani abu suka yi gayya sun zo su ƙura annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo annabi ya ba su masauki ana dafa musu abinci su ci su sha a zuba musu ruwan wanka dai ba za su musulunta ba aka ce a'a ai dama babban abu din shine ku gane cewa akan gaskiya muke kuma ku gane abin da kuke cikin shirme ne sauran shawara ta rage muku ku tashi ku tafi suka tashi suka tafi annabi ya sa aka raka su har bayan gari bayan kwana biyu shikenan sai suka aiko wakilai cewa gaba ɗayan garin sun musulunta su ne yanzu kudancin saudiya gaba daya su ne su tamimu dari su ne su bani kilab da duk waɗannan sahabbai da kake ji dukkan su kiristoci ne amma duk sai suka musulunta amma ba lokacin da aka yi jayayya ne suka musulunta ba shi yasa almuhimmi so ake in kirista ya zo same ka aka tattauna sai ka ce mishi buɗo kwarantiyawa buɗo genesis buɗo kaza duk ya gama buɗowa ka gama ina mishi kai a littafin shi ne zo da shi in ya ce maka ba zai musulunta ba sai a ce a'a ai dama babban abu da ka gane cewa akan gaskiya muke kai kuma ka gane matsalolin da ke cikin littafin ka ka je kai nazari kana nan sai ka ga ya dawo yace gaskiya saboda Allah ya gane cewa abin da yake kai ba daidai bane sai a ce to shikenan haka Ahmad Bida da yake musu in ya buga musu kai a cikin littafin su kai ya zafi sai ce ku kawo mishi ruwan sanyi zauna gefe guda tukuna an lokacin sai ka samu kulas sun dan sanyaya kanka haka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun goji malam yake falaisa bihamdillahi limubtadi'in fil qur'an hujjatun sahiha yace duk wani da ya kirkiro bid'a to a cikin alqur'ani bai ba shi da hujja ingantacciya sai dai yayi kame kame لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل domin alkur'ani ya zo ne don ya tantance gaskiya daga ƙarya mufarriqan bainal huda wa dalal qur'ani ya zo ne don ya bambance tsakanin shari'a daga bata walaysa fihi tanaqudun a cikin alkur'ani babu tufka da warwara Allah da kanshi yace walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira qur'ani ba ba daga Allah yake ba da an samu tufka da warwara to duk littafin da kaga tufka da warwara a cikin shi to ba daga Allah bane ina fata an gane su da kansu haka suka rubuta ku je ku rubuta wannan kalmar da zan faɗi suka ce 50,000 errors in the bible su da kansu 50,000 errors in the bible shine sai suka yi statement suka ce don haka the most dangerous book on earth is the bible therefore keep it under kit and lock suka ce shirme da bankaira guda dubu hamsin ne a cikin babu su da kansu ne haka suka ce littafin da ya fi kowanne haɗari a duniya shine bible na haka zaman lafiya shine a rike shi cikin akwati a sa makulli a kulle don ya fito matsala ta faru shi yasa ba za ka taɓa ganin an zauna a coci ana tafsirin bible irin yadda muke ba yanzu mu nan mun faro tun daga farko ne muna son mu sauke kowace aya sai mun karanta su ka ba a yin haka yau idan aka zo sai ce to a buɗe wuri kaza mako mai zuwa sai ka ji an yi zutsu an tafi can tsakiya can mako ne zai sai ka ji an sake tsatsallakewa sai an yi ana kakkaucewa don in aka taho kai tsaye to contradiction zai faru to qur'ani da yake daga Allah ne babu tufka da warwara alhamdulillah malam yace wa ikhtilafa kuma babu rikici a cikin alqur'ani li'annahu min indillah saboda qur'ani daga Allah ne tanzilun min hakimin hamid saukakken littafi ne daga ubangijin da yake gwani ne wanda ya cancanta a gode mishi jama'a kun ji wannan ya ba da samari ne na karatuttukan da muka yi shine takaito maka abubuwan don ka ɗumamu da kyau ko da ka fara hucewa sai ce faslun ga wata gabar insha Allah yustahabbu liman qara al-fatiha ta an yaqula ba'daha amin wa yuqalu amin bil qasr aidan wa ma'anahu allahumma istajib wannan fasli zai tattauna mana dangane da wasu hukunce hukunce ne da suka rage dangane da fatiha in ba haka ba kun ga a baya ai mun yi hukunce hukuncen basmala mun yi hukunce hukunce dangane da bayyana basmala da ɓoye ta mun yi hukunce hukunce dangane da hukuncin karanta ta a sallah da karanta ta a kowace raka'a mun yi hukunce hukuncen karatunta ga mamu da kuma rashin karatunta ko a sallar da ake bayyanawa ko sirrantawa duk mun tattauna wannan to yanzu wasu hukunce hukunce ne suka rage dangane da abin da ya shafi faɗin amin da farko wannan amin din shin qur'ani ce ko ba alqur'ani ba bayanin farko shine ita ba alqur'ani ba ce amma addu'a ce lokacin da kace ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya mai kakkiya siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai wa ni'ima ghairil maghdubi banda waɗanda fushi ya sauka a kansu wala balin banda batattu yanzu yana addu'a ce ko ba addu'a ba to sai aka koya maka cewa ana so duk sanda ka karanta fatiha sai ka ce amin ka yi madda farko ka yi madda ƙarshe haka kuma malam ya ce za a iya taƙaitawa a ce amin na fata an gane ko a ce amin ko a ce amin na fatar an gane malam ya ce to menene ma'anar wannan kalma shine Allahumma stajib Allah ka amsa ka roƙi Allah kada ya saka ka cikin yahudu da nasara sai kuma ƙarshe ka ce Allah ka amsa menene dalili akan faɗin amin jama'a malai ce wa dalilu ala zalika ma rawahu al-imamu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi an Wa'il ibn Hujr qala dalilin haka shine wani hadisi ne wanda al-imamu Abu Dawud da Ahmad da Tirmidhi suka rawaito daga sahabi Wa'il dan Hujr yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama qara'a ghayrul maghdubi alaihim waladdallin naji manzon Allah yana karatun ghayrul maghdubi alaihim waladdallin fa qala shi manzon Allah da kanshi kuma yace amin sai yace ya madda biha sautahu ya ja shi da ita malamai suka ce wannan ja gaba ɗaya ne da maddar farko da madda ta biyu to duk wata ka'ida ta tajwidi ba za ta aiki a wannan wuri ba domin ba aya ba ce yanzu menene yake da tasiri a wannan wuri shine yaya aka ruwaito annabi na yi sallallahu alaihi ka ji sahabin da yake na ji da annabi ya karanta gairul magdubi alaihim waladdallin sai ya ce amin shi sahabin sai ga kamar baka fahimta ba sai ce wa madda biha sautahu manzo Allah ya ja muryar shi da amin din ka karanta littafin tahzibul asma'i wal lughat na al-imam an-nawawi ya tsaya fassara wannan hadisi dalla dalla saboda wasu in sun zo sai su ce eh gaskiya ne za a ja amma karshe din za a ja sai a ce a'a kai kuskure ana jan duka bangarorin biyu ne in yace to ai a ka'ida ta qur'ani ai irin wannan madda tabi'i ce sai a ce ai amin ba qur'ani ba ce yanzu ita wannan kawai ya ake faɗinta ana faɗinta ne yadda aka ji ina fata an gane ya in ba haka ba yanzu kalmomin kiran sallah da ake jan su me dalili akan ja saboda haka aka ji ana kiran sallah a musulunci Allahu akbar Allahu akbar to yanzu me yasa ka ja madda ce tabi'i amma me yasa ka za ta kai hudu ko biyar saboda haka shari'a ta zo da shi saboda haka a cikin al'amura na karatu akwai abin da yake ba yadda ka gan shi a rubuce ba haka ake karanta shi ba to matsalar ita ce in ba ka zauna gaban wanda ya sani ya koya maka ba ba za ka iya ba yanzu in ka dubi kalmomi da yawa a turanci akwai abubuwan da ake rubuta su amma in ka zo ka'ida ta phonetics da phonology ba a karanta su yanzu dubi psychology in za a rubuta psychology sai an sa wani katon p daga farko amma baka taɓa jin an ce psychology psychology ko kuma knowledge ka ji an ce knowledge abin da yana turanci yana cewa knowledge knowledge babu wannan ko kun fahimta jama'a don haka dole ne in ka koyi ilimi a yare ka je ka koyi kuma yaren yanzu ka ji yadda suke turanci sai ka ji mutum ya ce election babu shon a turanci ba shon election petition babu wannan competition babu shi ne election nation competition sai ka ji mutum ya ce my country country wurin kirga kuɗi kenan country my country za ka ce my country ka my country za ka ce ko kun fahimta jama'a to haka sai ka yi ilimi ne suke kiran shi phonetics and phonology yaya ake furta kaza ba yadda kake gani a rubuce ba to a larabci ma akwai irin su suna nan shine su ce haza yuktabu wala yuntaq za a rubuta wannan amma ba a faɗin shi suna nan da yawa jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka wannan ma haka ne yadda ka ji dinnan haka ake jin shi wa qala tirmidhi al imam tirmidhi yace hadithun hasanun wannan hadisi kyakkyawa ne wa ruwiya an ali wa ibn mas'ud wa ghayruhum an rawaito wannan hadisi daga ali da ibn mas'ud wa ghayruhum da waɗansu sahabban ma ba wai wannan sahabin ne kadai ya rawaito ba dan haka kaji duk sanda aka karanta ghairul maghdubi alaihim waladdallin sai ka ce na fata an gani وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين abu huraira yace manzo Allah ya kasance idan ya karanta ghairul maghdubi alaihim waladdallin sai ya ce amin kaga duk in ka dubi yadda ko a rubucen aka wasance an yi mashi madda alifin din an yi mashi madda sai ya ce hatta yasma'a man yalihi min as-saf annabi na daga muryar shi yana fadin amin din nan da karfi har sahun farko da ke bayan shi suna ji yanzu kun ga waɗannan hadisai guda biyu sun karantar da mu a ja sannan a ɗaga murya sai ce rawahu abu dauda wa ibn maja abu dauda da ibn maja suka rawaito wannan hadisi wa zada ibn maja a cikin tashi riwaya ya ƙara da cewa yartajju bihal masjidu har masallaci yana motsi والدار قطن دار قطن ما يروتون حديثي وقال يتي هذا اسناد حسن وانا اسنادي ككاواني kaji saboda yadda ake ɗaga murya ana faɗin amin a zamanin annabi har masallacin ma sai yayi rawa sai yayi diri sai ya motsa abin da yasa saboda wasu hadisai da zamu zo mu ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yahudu da nasara suna yi muku hasada ne ba akan komai ba sai dan amin da kuke faɗi harin ana nufin yahudu da nasara waɗanda suke jin abin da ake faɗi saboda lokacin yahudawa da nasara na madina ai dukkan larabawa ne suna jin duk abin da ake cewa to mutum ya ji a cikin karatunku an ce Allah ya tsine wa wane da wane da wane Allah kar ka haɗa mu da wane da wane da wane shi kuma shi ne wane da wane sai a ji- sai ya ji ka kai ka ɗaga murya ka ce amin ai dole ya ji haushinka ina fata an gane sai da haka da ƙarfi ake faɗi jama'a kuma a jata da kyau qala ashabuna wa ghayruhum ibn kafir yace malaman mu da waɗansu malaman ma da ba namu ba a nan tunda ibn kafir yana bin mazhabin shafi'iyya to yana nufin malaman shafi'iyya da waɗansu malamai suka ce wa yustahabbu zalika liman huwa kharij as-salah an so faɗin amin ɗin nan hatta ga wanda yake wajen sallah har wanda ba sallah yake ba ana so ya faɗi amin wa ya ta'akkadu fi haqqil musalli amma dai an fi ƙarfafa dangane da mai sallah mai sallah shi aka fi ƙarfafa ya ce amin wa sawa'un kana munfaridan aw imaman aw ma'amuman kuma faɗin amin ɗin nan ko shi kaɗai yake sallah ana so ya faɗi ko liman ne shi ana so ya faɗi ko mamunin shi ana so ya faɗi wa fi jami'il ahwali a dukkan halaye ana neman shi da ya faɗi lima fi sahihaini saboda hadisin da ya zo cikin bukhari da muslim an abi huraira daga babban sahabi abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah yace idza ammana al-imam fa aminu idan liman yace amin kuma ku ce amin fa innahu domin kuwa man wafaqa ta'minahu ta'aminuhu ta'min al-mala'ika wanda ya faɗi amin sai dai daidai mala'iku na sama su ma suka ce amin sai bakin su ya haɗu lokaci guda wufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta mai duk zunuban shi da suka gabata duka ma tana fa'idantar da umumi ne a lokacin da liman ya gairin magdubi alaihim waladdallin ana neman ya faɗi amin ko ma ku faɗi to ana son da naku da nashi yayi ɗaya to in Allah ya sa mala'iku na sama su ma amin ɗin su sai ta daidai da taku to duk zunubin da kai wa Allah Allah zai yafe maka wannan karatu yana bayyana falalar faɗin amin kenan ko wali muslimin a cikin hadisin muslim kuwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah cewa idza qala ahadukum fi salati amin idan ɗayanku yana sallah ya ce amin wal mala'ikatu fi sama'i amin mala'iku ma suna sama suka ce amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra sai amin din ɗayan ku ya daidai da ɗaya naku ya daidai da na mala'iku na mala'iku ya daidai da naku wufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta mai zunuban shi da suka gabata Allahu akbar jama'a kun ji falala Allah faɗin amin ya sa duk laifin da kai wa Allah in ya yi daidai da na mala'iku Allah ya yafe maka wa fi sahihi muslimin an an abi musa a cikin sahihi muslim hadisi ya zo daga sahabi abu musa marfu'an shi ko yace daga manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace idza qala ya anil imam wato idan liman yace wala dallin faqulu amin idan liman ya faɗi kuma ku faɗi yujibkum Allah Allah zai amsa muku in dai kuka ce amin to Allah zai amsa muku to kun ji waɗannan su ne hadisan da ke bayyana falalar amin da kuma bayani akan cewa liman zai faɗi mamu zai faɗi mai sallah shi kaɗai zai faɗi wa qala ashabu malikin amma almajiran imamu malik wato malikiya su ko cewa suka yi la yu'minu al-imamu wa yu'minu al-ma'mum su kuma malikiya sai suka ce liman ba zai yi amin ba mamu ne kadai zai lima rawahu malikun an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam qala saboda hadisin da abu huraira ya faɗi wanda imam malik ya rawaito a muwatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce wa idza qala ya'ni al-imamu wa ad-dallin faqulu amin idan liman ya ce wala dallin sai ku ce amin to kun ga hujjar da suka dogara da ita kenan tunda annabi ya ce in liman ya ce wala balin ko ku ce amin to amma matsalar shi ne hadisai in kana son yi musu kyakkyawar fahimta sai ka tattaro yanzu wannan hadisin yana umarni da su faɗi ne su faɗi amin waɗancan hadisai kuma cewa yake idza ammana al-imamu idan liman ya ce amin to kaga hadisan biyu in ka haɗa su za ka fahimci liman na faɗi mamoma na faɗi to ba za ka riƙe hadisi ɗaya ka ce shi ne za ka yi hujja da shi ba sai ka ɗauko wancan ma ka haɗa saboda malaman ilimin usulu suka ce li'anna i'malan nasaini aula min ihmali ahaduhuma suka ce ka yi aiki da nassoshi guda biyu ya fi ka watsar da ɗaya ka ɗauki ɗaya misali ka taɓa yin digiri akan harka ta business admin sai ka tafi za ka nemi aiki to kuma a cikin wannan karatu da ka taɓa ka taɓa yin diploma kafin nan to ya fi dacewa ka gabatar da satifiket ɗin guda biyu a wurin neman aiki fiye da ka gabatar da ɗaya domin za a ce a wannan yana da basira kaza ko ka taɓa aiki ko da na wata shida ne a wata ma'aikata in ka kara takardar barin aikin ka za a ce a wannan yana da experience ya taɓa aiki a wata ma'aikata to ma'anar abin da ake cewa hujjoji madadin ka kawo guda ɗaya in kana da hujja ko guda nawa ce ka tattaro ta kai aiki da ita ya fi ka ɗauki ɗaya ka bar ɗaya ina fata an gani Allah ya taimaka sai malam yake cewa alhadis hadisin faranta shi har zuwa ƙarshe wasta'anasu aidan har yau malikiya sun sake kafa hujja da wani hadisi wanda suka ga sun matsu da shi bi hadisi abu musa shine hadisin abu musa wa qad qaddamna fi muttafaq alayhi mun gabatar da wannan hadisi daga bukhari da muslim da annabi yace idza ammana al-imamu fa aminu idan liman ya ce amin sai ainihin ku ce amin a nan kuma malikiya sai sai kafa hujja da wannan hadisin cewa wannan hadisin dalili ne akan mamun su ce amin sai ka ce ai kuma dalili ne akan liman ma ya ce amin tunda sai da ya ce idza ammana al-imamu fa aminu idan liman ya ce amin kuma ku ce amin wa annahu alayhi salatu wassalamu kana yu'minu haka kuma manzon Allah ya kasance yana cewa amin إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا يكرمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين أظاهر من يقوم أنا كاو هجوجيني من مذهب بيكي دين شافئية تند سوني سكا أن انتوتي والي من يفدي ina fata an gane to jama'a gaskiyar magana dai ita ce faɗin amin sunna ce ga liman da mamu da mai sallah shi kadai ga namiji da mace to abin da ya rage mu tattauna yanzu yaya ake faɗi idan sallah ta bayyanawa ce ko sallah ta ainihin wato ɓoye karatu ce malam ya ce wa ka bi ikhtalafa ashabuna fil jahri bit ta'min lil ma'mun fil jahriyya malaman mu sun yi sabani dangane da shin ma mu zai bayyana amin a sallar da ake bayyana karatu ya tabbata cewa ma mu zai yi amin amma a bayyana zai yi a sallar da ake bayyana karatu kamar sallar isha rakawo'i biyu na farko da sallar asuba da rakawo'i biyu na sallar magariba da sallar roƙon ruwa da sallar kusufi da sallar idi da salloli makamantan haka da ake karatu a bayyana kamar sallar tarawih da tahajjud shin a bayyana ma mu zai yi koko a sirrance malam yace wa hasilul khilaf anna al-imama in nasiya at-ta'min jahara al-ma'mum bihi qawlan wahidan abin da saɓanin nasu yake cewa shi ne idan daliman zai manta faɗin amin daliman zai manta faɗin amin gaba ɗayan malamai sun haɗu akan cewa to a nan liman zai iya aye wato mamu zai iya bayyanawa ba wani saɓani amma inda maganar take ita ce wa in ammana al-imamu jaharan idan liman ya faɗi amin a bayyane to fal jadidu sabuwar fatawa ta imamu shafi'i ita ce annahu la ya jaharul ma'amumu wa huwa madhhabu abi hanifa imamu shafi'i yana da fatawoyi guda biyu akwai fatawoyin da yayin su tun lokacin kafin ya tafi karo ilimi to akan kira waɗannan fatawoyi sai a ce qala shafi'i fil qadim tsofaffin fatawoyin shi to ya je yayi wani sabon digiri ne akan arabic literature yaje ya zauna tare da ainihin larabawan ƙauye shekara biyar yana kwana yana tashi yana cin abinci tare da su ya ƙara naƙaltar larabci to shi ne da ya dawo kuma sai ya zama ilimi ya ƙaru yakan sassauya wasu fatawoyi nashi to a cikin sabuwar fatawar shi imamu shafi yake cewa a gaskiya idan liman ya yi a bayyane to ma mu ba zai yi ba sai malam ibnu kafirin ya ce wannan fatawar ta dace da fatawar abu hanifa mazhabin abu hanifa wa riwayatan an imam an malikin haka kuma ya daidai da wata riwaya daga malik li'annahu zikrun min al-azkar hujjarsu anan ba wani hadisi suke da ita ba ba wani hadisi suke da shi ba sun ce saboda amin zikiri ne fala yajharu bihi ka sa'iri azkarin salah sai suka ce kamar yadda sauran zikirori na sallah ba a bayyanawa misali yanzu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi zikirorin sujuda da ruku'u ai a boye kake yi sai suka ce to amin ma a wannan halin sai a yi ta a boye wal qadim amma a tsohuwar fatawa ta imam shafi'i fa annahu yazharu bihi mai sallah zai bayyana amin wa huwa madhhab al-imam ahmad ibn hanbal wannan ya dudu da madhhabin imam ahmad والرواية الأخرى عن مالك كما يجد دائر رواية دا أكا سامو دا مالك إمام مالك ما ينا دا فتوى يجي wani lokaci ya ce liman aimamu ba zai bayyana ba wani lokaci ya ce zai bayyana lima ta kaddama imam malik a nan da imamu ahmad bin hanbali da tsohuwar fatawar imamu shafi'i sun yi hujja ne da cewa saboda ai a cikin hadisin can an yi cewa hatta yartajjal masjid har sai da masallaci ya rawa yanzu idan da ba a bayyana aka yi ne zai sa masallaci ya rawa to wannan magana jama'a ita mu ma muka gamsu da ita a yi ta amin a bayyane amma in sallah a ɓoye ce a yi a ɓoye amma in a bayyane ce a yi saboda ga hadisi ƙarara hadisin abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ainihin bayyana ta sannan wannan hadisi kuma na abu huraira ya sake cewa ne har sai masallaci ya yi rawa ko kun fahimta jama'a to wannan kenan wala na qaulun salisun a'a wala na qaulun akhar salis ibnu kafir yace a cikin mazhabin mu na shafi'iyya akwai magana ta uku kuma ita ce annahu in kana al-masjidu sabiran lam yajhar al-ma'mum idan masallacin dan karami ne to mamu kasu kasu a bayyane لأنهم يسمعون قراءة الإمام دومين سنة جن كراتين لما وإن كان كبيرا إنك بدنا سلاتين جهرا تسيسي أبيني ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد saboda amin din ta kai wa waɗanda ke can kowane gefe da masallaci wannan hujja ta su dai an dan makalkala ne kai a wuce a sauka lafiya amma abin da ya zo a hadisin annabi shine daidai masallaci dan karami ne ko ba karami ba to in ya kasance kuma a waje ne fa wallahu alam malam ya danganta al'amarin ilimi a wurin Allah madaukakin sarki cewa ilimi baki ɗayan shi yana wurin Allah to jama'ar musulmi kun ji waɗannan bayanai na yau da su ne muka karkare tafsiri na ainihin wato suratul fatiha baki daya to ga duk wanda ya saba zuwa wurin wannan tafsiri namu tun daga farko har zuwa yau gashi an kusa kaiwa kwana ashirin dama dai wannan tafsiri mun riga mun fara shi tuni tafsiri ne na ɗaliban makarantar mu na darul hadis domin wajibi ne a rinka fassara musulmi alqur'ani aka ce wannan ya samo asali ne tun daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabi ya zo da alqur'ani sai ya zama hatta waɗanda suke larabawa ƙuraishawa da ƙur'ani ya sauka da harshensu ba sa iya fahimtar wani abu ko kun fahimta jama'a larabawa ne ƙuraishawa alƙur'ani ya sauka da yarensu amma in wata ayar ta sauka ko wata kalmar sai su rasa idda za su gane ma'anarta lokacin da wata aya ta sauka Allah yana cewa innahu zanna an lan yahur innahu zanna an lan yahur duk makka aka bi dattawa maza da mata ana tambaye su menene ma'anar yahur kowane tsoho a tambaye su sai ce ka wannan ban sani ba kaje ne da ba ku ne larabawa na asali in ce ce gaskiya ni ban taba sani ba halayen muhammadu kaje ce in ce to irin alamar nashi kenan to da al'amari ne al'amari sai suka ce to sun ƙaryata ƙur'ani kuma su je su tambayi annabi fassarar wannan kalmar ai sun faɗi to amma kuma faɗuwa ta tabbata gare su idan ba su san ma'anar ba sai suka yi marmaza sai suka kafa kwamiti cewa a tafi a ɓoye a je wurin larabawan ƙauye a tambayi ne ma'anar wannan kalmar shikenan sai suka tura wasu 'yan kwamiti nasu sai suka tafi 'yan kwamiti suna zuwa tun kafin su shiga ƙauye sai suka samu wani yaro ya fito bayan gari yana wasan harbi da kibiyar shi sai ya harba kibiyar shi sama sai ta tafi ta nisa sai ce ka da fahimi Allah ya hor sai suka ce o mu ƙuraisha mun ji kunya mun ci abin nan ƙarya ne amma ga shi ya ƙure ga ɗan yaro a ƙauye ya san ma'ana abin ashe ma'anar ya huru shine yarji'u Allah yana cewa ne innahu dhanna allan yahur kafiri da yake kafirci yana zaton ba zai dawo ga Allah bane shine ma'anar yahuru din hara yahuru sai zama ne hauran in ka ce huran ya zama yan matan aljanna ya zama hurul ini hara yahuru hauran ina fata an gane sai zama dawowa raja'a yarji'u sai zama ne ruju'an ko ruja'atan duka daidai ne dole fa ku je ku kware da larabci jama'a saboda in ba haka da wannan alqur'ani da kake gani larabci shine bugun da Allah ya saka alqur'ani a cikin shi to idan har baka iya larabci ba wallahi alazim sai dai kaga ana karanta alqur'ani ana kuka ka tambayi mutane me yasa suke kuka da kai baka san dalilin ba amma da za a cikin tarihi da muke kawa mun ji inda mutanen makka ana karanta qur'ani suna kuka matansu saboda suna jin abu abin da ya samu ma a kasan mu sai ku ga ana karanta qur'ani mutum yana ta kunkuni yace karatu yayi tsaye saboda gudun abin da ake faɗi amma kai in kana jin abin da ake faɗi ana karanta qur'ani ba za a samu matsala da kai ba to hakikanin abin da ya faru jama'a annabi shi yake fara musulmi yake fassara musu alqur'ani sallallahu alaihi wa sallam inda ba su gane ba ya bayyana musu inda suka gane ya ƙara musu bayani inda suka rikice ya gyara musu wannan shine babban aiki da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan karantar da alqur'ani shine bayanin alqur'ani din Allah yake cewa a cikin alqur'ani shi inna nahnu نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم mun saukar maka da alkur'ani ne don kai mutane bayanin abin da aka saukar musu to amma shi ya bayyana alkur'ani a zamanin shi an samu wasu alarammomi da suka kware da alkur'ani kamar su ubayu dan ka'ab kamar su ali dan abi talib kamar su usman dan affan kamar su ainihin wato abdullahi dan mas'udi akwai matasa waɗanda suka biyo bayan su kamar irin su abdullahi dan abbas to bayan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu waɗannan su suka ci gaba da karantar da alqur'ani to da tafiya to tafiya sai ya zama dangin mu waɗanda ba laraba ba sai suka fara shiga addinin musulunci to sai larabci ya fara wa larabawa rauni saboda waɗanda ba larabawa ba sun fi su yawa to sai zama sai ka ji wanda yake larabci ba ba larabi ba ne wani wurin ya zo sai bankara abin tun larabawan suna fahimta su gyara mai daga ƙarshe su ma sai abin ya tasiri a kansu to shi ne sai sardina ali allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda sai aka fuskanci wata matsala a zamanin shi aka zo ana karanta alƙur'ani an canza wasalin amma shi wanda ya canza wasalin bai san abin da ya ba saboda ba a fahimtar larabci yanzu yana karanta wa azanin min Allah wa rasulihi ila nas yawm al-hajj al-akbar amma Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasulihi sayyidina Ali ya hada kayan shi ne fa ya rike zai tafiya sai ya ji ta bayan daki wani yana karanta wannan aya sai ya zo ya kwankwasa mishi kofa yace kace ne yace a aya ce na karanta yace sake karanta mu yace annallaha bari'un min al-mushrikeen wa rasulihi yace a'udhu billahi ka san me kake cewa yace a yo qur'ani ne nake karanta yace baka san barnar da kai da yace a shi ba wata barna da wa rasulihi ne rufa'a ce sai sa wa rasulihi kasara da Allah da manzon Allah ba ruwansu da mushrikai to shi kuma sai mai da karatun cewa Allah ba ruwan shi da manzon Allah to kaga wannan karatu ya munana to yana da wani almajiri mai suna abul aswad addu'ali masani ne game da qur'ani masani ne game da larabci sai ce ka zauna ka kirkiro mana wani ilimi wanda ba a rinka koya wa 'ya'yan musulmi don su iya karanta qur'ani daidai kun ji farkon kirkiro na hau kenan aka zauna aka tsara na hau to dole idan kana son ka fahimci wannan alqur'ani ka kwantar da kanka a koya maka na hau saboda suyuti yana cewa annahau wal lughat haqqu min talab dole ne ga duk wanda ke neman ilimin musulunci ya iya larabci ya kuma iya nahau sai ce fa khudh min ar-rijali la min al-kutub amma ka je malamai su koya maka kar ka buɗe littafi in ka buɗe littafi ba a koyo a cikin littafi sai ka je malamai sun koya maka to wannan larabci dole ne kuma sai ka je ka koyi al'adun larabawa in ce al'adun larabawa ba larabawan yau ba a'a a san da qur'ani ya sauka yaya larabawa ke magana yaya larabawa suke kiran kaza idan ya ji ya zama kaza suke kiran shi ba dan koyi ba sanin haka yana da alaka da sanin yadda alqur'ani ya kira al'amarin domin kaga irin larabcin da ke rubuce a cikin littattafan nan da muke karantawa fa ba irin shi ne larabawa suke yi ba yau wannan larabci duk wanda ka ya iya shi a cikin larabawa a yau sai fa wanda ya makarantar larabci wani ko da sakandare ya gama an ka je makka ka je kai mai wannan larabcin ba zai iya ba to ashe wannan irin larabci da ke cikin alkur'ani da littattafai wajibi ne musulmi su tsaya su iya shi to shi alkur'ani jama'a ba littafi ne da ake mai gaggawa ba shi yasa ku duba yau kwana goma sha takwas muna tafsiri a wurin nan in ba kwana biyu ko kwana uku ba kullum sai an yi tafsirin nan sannan kar ku manta kafin nan mun daɗe muna karanto shi dama a makarantar nan tamu amma ku duba sai yau aka gama tafsirin suratul fatiha an yi jinkiri ko ba a yi ba an yi amma an ɗibi ilimi ko ba a ɗiba ba to dama makasudin ba shine a sauka ba makasudin shi ne a ɗebi ilimi al'imamu abubakar ibn ajir ya rawaito a cikin littafin shi kitabun shari'a daga sahabi ibn mas'udin ibn mas'udin yake gargaɗin ɗaliban shi cewa la yakun hamma ahadukum akhirar sura kada ya zama kullum yunkurin ɗaya daga cikin ku shine ƙarshen sura da zaran an fara koya maka wal fajri wa layalin ashir sai ka fara sallawa kana cewa to yanzu saura aya nawa da zaran ka kai izu ɗaya sai ka fara cewa cap aikin aiki ne saura izu hamsin da tara to Allah zai taimake mu kar ka rinka haka in kai haka baka ci da zuci ka bi a hankali ka sauke alqur'ani to sa'an nan na biyu musulmi su gane cewa saukar alqur'ani da ake wa yara a makarantun allo da makarantun haddar qur'ani da makarantun islamiyya ana buƙatar a inganta ta ke daidai da yadda sahabbai suke koyo sahabbai suna ɗiban karatu ne tare da fassara sahabbai suna ɗiban karatu ne tare da fassara tare da aiki na haka sai ka ga mutum yaro ne ɗan ƙarami amma ya iya abin da ya iya ya iya fassara kuma yana aiki da karatun sa'annan iyaye suna haɗa kai da malamai wajen cewa abin da aka koya wa ɗa idan ya zo gida ku rinka koyar da shi aiki da wannan abu imamu ahmad bin hanbali idan ya dawo makaranta mahaifiyar shi ba malama ba ce amma sai ta zaunar da shi ta ce to yau karatu akan me aka yi sai ce akan kaza to sai ta sa ido sai ya yi aiki da wannan abu rannan sai zai ce mata ai in na yau karatunmu akan sallar dare malam ya mana sai ta ce me malam ya ce a malam ya ce in aka yi bacci da daddare to sai a tashi sai kuma a yi sallah ta ce abinda malam ya ce ke min ce ya ce Allah ya kai mu daren dare na yi sai ta tashi imamu ahmad tashi tashi ya kaka alwala sai ce in na bacci nake ji ta ce kai kace malam ya ce a rinka tashi ana yi da ya alwala zai sallah a gida sai ta ce a'a sai ta fasa shi gaba sai ta rike kafaɗin shi tana tunkuɗa shi suna tafi a hanya har sai da ta kai shi masallaci ta ce to kar ka dawo sai ka yi sallah asuba shekarar shi ma a lokacin shekarar shi goma sha bakwai kullum dare sai ta tashe shi tashi sai ta tunkuɗa shi aka ce mata me yasa take haka ta ce tana son ta tarbiyyar shi ne bayan ya saba aiki da karatu sannan ya fuskanci yadda rayuwa take iya zama da duhu ran da ba wuta ran da ba cocila ran da batir ya yi sanyi ya za a yi karka shagwaba ɗanka dole ne ka saba mai da ran da matsala ta faruwa za a yi hadari ya taso ku to ina ganin insha Allah ta'ala bari mu takaita a nan sai Allah ya kai mu gobe muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah Allah ya taimaka